أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على الله العزيز الرحيم الذي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم نعم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا يمج سفير ونوني ميتار البركة نلتنين هدو دوات رمضان هجر الشقبان هلتا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya yi daidai da 27 da watan hudu miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 213 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul shu'ara فدن الله سبحانه وتعالى فلا تدع مع الله إلها آخر fatakuna min almu'adhibin yau za mu tashi aya ta 214 sai Allah ya ce وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabi Allah ya ce wa anzir shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da shi Allah yake magana Allah ce wa anzir kawa danginka makusantanka gargadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah yayi wa makusantansa 'yan uwa dangin baba da dangin mama nasiha domin idan aka fara yi ‘yan uwa makusanta nasiha to duk wanda zai biyo baya idan aka faɗa musu magana mai tsauri shi tashi mai sauƙi ce shi yasa Allah ya subhanahu wa ta'ala ce manzon Allah wa anzir ashiratakal aqrabin kai wa danginka ‘yan uwanka makusanta nasiha ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shine farkon wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni wa danginsa nasiha ba annabin Allah annabi Ibrahim ya yi wa danginsa nasiha annabin Allah annabi Yusuf ya yi wa danginsa nasiha annabi Nuhu alaihi afdalu salatu wa tamu taslim ya wa danginsa nasiha mafiya yawan annabawan Allah in ka bincika a tarihi kana karanta alkur'ani zaka kowane annabi sai an samu a gidansu ya yi wa'azi da annabi Ibrahim ya tashi wa'azi baban sai fare ma wa'azi كنبي سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين النبي الله النبي إبراهيم يكي وبابن سقبا دقبا وأزي Allah ce ka ambata musu labarin annabin Allah annabi Ibrahim shi ma da ya taso yana da'awa kafin ya tara al'umma gari ya musu wa'azi gidansu ya fara yin wa'azi kalubale duk mai wa'azi kenan annabin Allah ya ce annabi Ibrahim ya ce babansa azara a tattakhidu asnaman aliha yanzu baba haba babaran ku ya dade yanzu gumaka su za ku rika abin bauta ya zamanto gumkin da bai amfanar da kai bai amfanarwa bai kare kansa a ce shi za ku rika kuna bautawa sai ce ka inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin in ko kuka riki gumaka kuna bota musu baba to gaskiya hanya ta muni wannan bacewa ta kai bacewa mutum abinda bai iya amfani da shi da komi bai jin ka lokacin da kake roƙonsa kuma bai iya kare maka wata cuta shi zaka zauwa kana botawa kaga annabi ibrahim ya wa dangin sa nasiha in ka diba annabi nuhu alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shi ma lokacin da abin da ya faru da mutanansa har Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ruwa ƙasa ruwa sama ruwa annabin Allah annabi Nuhu sai da ya kira ɗansa Allah ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhu ibna wa kana fi ma'zal ya bunayya kan ma'ana wa la takun ma'al kafirin annabin Allah annabi Nuhu dan dan sai wa wa'azi kaga dangin sa ne yi masa nasiha Allah ya ce ga ruwan nan suna tafiya wa hiya tajri bihim fi mawjin jirgin tana tafiya da su cikin ruwa kan jibali kamar dutse sai annabi nuhu ya dan dansa ya tsinke dan dansa wa kana fi ma'zalin ya kebance sai ya kira sa yace ya bunayyar kan ma'ana ya dan dana zo ka hau jirgin ruwan nan tare da mu wala ta kuma alkafirin kar ka zama to cikin kafirai wanda Allah zai halakar da su kaga nasiha ce wa dan dansa annabin Allah annabi Yusuf alaihi afdalu salatu wa atammu taslim haka shi ma yayi wa dangin sa makusanta nasiha lokacin duk abin da ya faru tun yana karami baban sa ya masa kasheji lokacin da ya zama to gwamna a Misira da suka zo karshe duk abin da ya faru sai ce la tasriba alaikumul yawm yaghfiru la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum huwa arhamur rahimin yace kak ku damu kak ku da kawunan ku ba abin da ya kamata ku damu bane sifa ta mai da'awa ma suka ce zamanto cikin usulubin da'awa wadan ya kamata zamanto kana mai yahi musu hanya ce ta da'awa da zaka ka jayo hankali zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala ga annabi shu'aibu mun karanta annabi nuhu dukkanin annabawan Allah kowa sai yayi wadan ya sama kusanta nasiha to Allah subhanahu wataala yace wa manzon Allah wa anzir ashiratakal aqrabina kawa dangin ka makusanta nasiha aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha hadisin imam muslim da fitar da shi a cikin littafin sa take cewa lokacin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabin kawa dangin kama kusanta nasiha qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miƙe fa qala sai ya ce ya fatimatu bintu muhammadin ya ke fatima diyar annabi muhammad kana ka ce ya fatimatu ya fatimatu ya fatimatu binta muhammad duka li'irabin yayi yace ya ke fatima diyar annabi muhammad yace ya safiyatu bintu abdul muttalib ya ke safiya diyar abdul muttalib yace ya bani abdul muttalib ya ku iyan abdul muttalib la amliku lakum min allahi shay'a ba na iya amfanar da ku daga wani abu ko da ba abin da na iya amfanar da ku da shi ai mun je alkiyama saluni min mali ma shi'tum amma a nan duniya duk abin da na mallaka kuna aiko tambaye ni zan iya muku abin da nake iya a rayuwa amma wallahi ku sani muna barin duniya muka je gaban Allah subhanahu wataala ba abin da na iya amfani da ku da shi shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ya tara danginsa lokacin da wannan aya ta sauka Aba Hurairah Allah ya kara masa yarda ya ce lokacin da wannan aya ta sauka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hayyo hadisin Imam Muslim manzon Allah ya tara mutanen sa yayi da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam quraishan annabi ya kira taron quraishawa fa amma wa khassa ya keɓance wasu mutane wajen yi musu gargadin da Allah ce wa an zira ashiratakal aqrabina wasu daga cikin ƴan uwansa komawa ya kira su gehe musu nasiha wa fa amma kuma sai wasu su yadda mai su wuri guda me yace musu fa qala sai annabin Allah yace ya ma'shara quraish ya ku taron quraishawa ku saurara an qizu anfusakum minan nari ku kare kawunan ku daga huta ku kiyaye kanku daga hutar Allah subhanahu wataala yace ya ma'shara bani ka'ab ya ku taron bani ka'ab ka'ab ya ce an kizo an fusa ku minan nari ku kare kawunan ku daga hutar Allah subhanahu wataala ya ce ya ma'ashara bani abdul abdumanafi ya ku diyan abdumanaf ya ce an kizo an fusa ku minan nar ku kare kawunan ku an kizo an fusa ku minan nar ku kare kawunan ku daga huta ya ce ya ma'ashara bani hashim ya ku diyan banu hashim da kuɗin hashim an izu an fusa ku minan nari yace ku kare kawunan ku daga wuta ya ma'ashara bani abdul muttalib ya kuɗin abdul muttalib yace an izu an fusa ku minan nari ku kare kawunan ku daga wuta sai yace ya fatimatu bintu muhammadin ya ke fatima diyar annabi muhammad yace an izu nafsaki minan nari ki kare kanki daga wutar Allah subhanahu wataala fa inni wallahi kun gani annabi yace na rantse da Allah la ma amliku lakum min Allah shay'a ba wani abu da na iya amfana muku gaban Allah subhanahu wa ta'ala mutakar ku ji da imani gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ashe kaga lokacin ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara ƴan uwansa yana musu wa'azi to daga cikin kasa akwai ankokin sa kanan babansa ko wan babansa a wani kauli mafi rinjaye na malaman sira Abu Lahab sai ya ce alhaza jama'atana ya Muhammad yanzu kai annabi kai Muhammad saboda wannan ne ka tara mu mu kare kanmu da huta tabballaka ya Muhammad azabata da kake kirkira mana ta huta huta ta tabbata gare ka to ka san ka tabi manzon Allah Allah baya bari abin ya kwana sai Allah ya saka da sura ungurungum suratul lahab Allah ce tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad Allah ce tabbat yada haqiqan hannayen abalahab sun tabe wa tabba shi ma kai ne ya halaka ya tabe Allah ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasabi in yana takama da dukiya da kuma ya tara ƴaƴa Allah ce a gaya masa gaban Allah dukiyarsa da yasa ba sa amfani sa wallahi ma aghna anhu maluhu wa ma kasabi Allah ce sayasla sai mun sanya sa sai ya shiga naran wata irin wuta sai Allah ya ta anakira domin wannan wutar ba ta misaltuwa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace da za a ɗauko wanda fi kowa jin daɗin rayuwar duniya wanda fi kowa tun da ya taso a duniya malam bai taba jin wuya ba bai taba wahala ba bai san me ake cewa damuwa ba bai san me ake cewa shiga cikin wani yanayi ba balantana ahwal a kashi segond daya in segond a kashi gefen ba sa shi bawa a gitta da shi jihar manzala ce wallahi zai manta ya taba jin daɗin duniyar na a rayuwa jama'a muna fahimta annabi ce da za a ɗauko wanda fi kowa jin daɗi tun aihuwarsa har mutuwarsa cikin daula yake bai taɓa sanin wahala ba a rayuwa bai taɓa sanin wahala ba a rayuwa ya mutu ya zo gaban Allah Allah ya sa mala'ika ya biya da shi sai wanda ɗaya a gefen jahannama annabi ce wallahi sai ya manta a rayuwar duniya ta jin daɗin duniyan nan to Allah ce sai yasla nara shi abu abu lahab sai ya shiga wuta ma'abuciya horuwa wadda Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku sun hurata shekara dubu shekara dubu shekara dubu dubu ba kai na hurata manzo Allah ce haliyan a yanzu lokacin da manzo Allah yake bayani yace jahannama baka kirin ce tana jiran kafiri Allah ya kare mu ya Allah ka kare mu da wutar jahannama ya Allah ba mu iya doka wannan azaba taka Allah ce wa mar'atuhu ba shi kadai ba hadda matarsa hammalatul hatab wadda take yawan dokar tsegu ga tsegumi kuma ga ta tana dauko waton itace tana tsaya tana katanye manzon Allah zuwa masallaci to shine manzo Allah ya ce ma amliku lakum min Allah shay'a ni wallahi ba abin da na iya amfanar muku gaban Allah subhanahu wataala ashe kalubale gare ku ku malumai da ɗaliban ilimi in zaka fara da'awa in zaka fara wa'azi wallahi faru daga gidanka ya zama to matarka ta siffantu da siffa ta matan masu imani diyanka su siffantu da siffa na diyan ɗaliban ilimi ko malamai amma abin haushi abin ban takaji wallahi malam diyawa daga cikin ustazai ba sa kula da karanta da 'ya'yansu addini a da kuwa mafiya yawan ustazai da ɗaliban ilimi ba su damu da karanta da matansu da ɗiyansu addini ba wani ma bal za ka zai auri ɗalibar ilimi a makaranta tana cikin mustahidat muhazzibat ya yi ga kokari ga hazaƙa ta karatu amma tana zuwa gida sai ya karkasa ta babu karatu in ho shi a ɗauko littafi wani ustaz ne ho raban shi ne ce mata zai ɗauko littafi ne karatu wala tun tana amarya tun tana amarya yanzu ɗaya su uku tun tana amarya bai damu da ai karatu ba amma in ya dawo gida ba a yi abinci ba wannan kowa sai ya ji su wani malami ne fa zaga mata su cikin gari ta fito ba tu fati iri da kamata a ce matan ko matar wani zahiri da kamata a ganta ita kan bulan tana matan malam daga matan malam tana yawo da tufafi tufafin kwana a cikin gari matar malam lalacewa ta yi lalacewa Allah ya kare mu to da haka wa an zira ashirata kal aqrabi malaman tafsir suka ce wannan aya ba ta tsaya ba kadai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hada dukkan wani mai da'awa in zaka fara wa'azi ka fare ma iyallanka wa'azi dan ka zaka fara ma sai Allah ya ce waqfid janahaka liman ittabaka ko واخفض جناح واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الله يجو من ذن الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واخفض جناحك واتن كسسوتر دا فرافكانك كقسنتر da furafukanka liman ittaba'aka da wanda ya bi kamar suka ce wannan shi ake cewa alkinaya cikin balaga Allah subhanahu wa ta'ala ce manzon Allah ya sassaukar da farafukansa annabi farafukan sa ma'ana an ya kuna layyinan ya zamanto mutum mai sauki mai laushi kar ya zamanto wato mutum mai tsananta wa al'ummansa gashi Allah ya ce walau kunta fadan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika la annabi kai tsanani kake duk wanda zai zo karatu waje kana tsaurara ni kasu akwai da bai karantarwa ba kun fara karatu da shi kwana bi shikenan biya watsa makaranta saboda da kai abin kuskure kuskure to shikenan za a gaya maka ashar to Allah ya ce manzo Allah waqfid jana haka annabin Allah in zaka mu'amalantakar al'ummarka sahabbanka ka zamanto mutum mai saukin al'amari gare su ka zamanto mutum mai saukin al'amari ba a bukatar tsanantawa fa bima rahmatin min Allah linta lahum ko da ramar ubangiji da ka zamanto mai sauƙawa gare su ba a bukatar tashdidi a musulunci abu ne wanda bai da bukatar a tsananta ƙwarai a cikin addini ba a bukatar tashdidi ka zamanto watan wasalika ja'alnakum ummatan wasafa tsakatsaki ake bukatar mutum ya zamanto khairul umuri awsatuha inji shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haka Allah ya ce manzon Allah waqfid janahaka liman ittaba'aka annabin Allah ka sabkar da furafukanka isti'ara ce tasrihiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya an an ari wannan kalma ne amma ba abin da ake nihi ba manzo Allah bai da furafukai da wannan ayar take cikin suratul ahqaf mun manta wasu ga ce ai abin a Isra'il suka ce ya halitta waton a dinga duka ma uwaye malamai mata ta duka wa mijinta da Allah subhanahu wataala yake bayanin waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahma suka da farafukan rama suka ce ai ya halitta ta duka to malaman tafsiri da suka zo wajen wannan ayi daga cikin su akwai Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace da ya halitta a duka wa wani to ainihin ma Allah ya ce manzo Allah waqfid janahaka to annabi zai zo dan ka imani sai ya zo ya duka maka suka ce wannan dukawa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta kun ba musulunci bane Allah ce liman taba'aka da wanda suka bi ka mutum mai imani ana buƙatar ka zamanto wato tsakaninka da dan uwa musulmi akwai tausayawa juna akwai mutunta juna abinda muka rasa a wannan lokaci kenan kana ahlus sunna ina ahlus sunna amma ina jin haushin ka wallahi wannan ba kidar ahlus sunna waje kana ahlus sunna ina ahlus sunna amma ina ina kana ba ni takeici wannan ba kidar ahlus sunna waje Allah ya ce wa manzon Allah waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minina masu imani in zaka mu'amalantake su ka mu'amalace su a cikin sawwakawa da kuma tausayawa rayuwa gashi Allah ya ce huwa allazi ba'atha rasulahu bil huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-kafir sace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli salatu wa kafa billahi shahidan muhammadar rasulullah sace wallazina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar kaga masu imani sahabban manzon Allah in aka ce mutum kafiri ne babu sassautawa amma mu yanzu dan kana ahlus sunna da sunna in ka samu kasai sabon mutum sai sai ji ina ma a ce an sace shi kuma ahlus sunna ne in wa'azi kake yi na ji na ji Allah ba karɓa sai ka ina ma a ce wane ya mutu in Allah ya baka wani abu na arziki ina ma a ce ka talauci kuma wai musulmi ne to Allah ce su masu imani na gari masu imani na gari game da kafirai a shiddawu suna tsanantawa amma ruha ma ubainahum game da juna suna tausaya wa juna yau a ce kana musulmi ba mahal sunna ba kana musulmi kana kiran su ana kana karɓar sunan musulunci a ce dan uwanka musulmi ya tsone maka yanzu ai ka san ka shiga cikin uku wallahi malu suka ce mutum mai hasada ne kyashi abin da yake fassarawa shine wai Allah bai kai adali ba Allah zalimi ne saboda astaghfirullah saboda kamar kana nuna cewa Allah bai yi adalci ba da ya ba wani bai baka ba shi kuma dama duk abin da kaga Allah ya baka a rayuwa to wannan kuma jarabawa ne kada baka kuma jarabawa ne Allah ya sa mu ci jarabawa Allah ce wahid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ya annabin Allah ka saukar da kurakukanka da waɗanda suka bi ka cikin masu imani sai Allah ya ce aya ta gaba fa in asauka fa qul inni bari'un تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم نعم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
Allah ya ce fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum Allah ya ce fa in asauka idan suka saba maka kai annabin Allah Qurayshawa dangin ka basu bi ka ba to faqul inni bari'un mimma ta'maluna ka ga mu cewa lalle ni na barranta daga abin da kuke bauta wannan sunna ce ta annabawan Allah a duk lokacin su kai wa dangin su makusanta nasiha ba su ji ba sai ce mun barranta da ku a lokacin sai Allah ya ce ga gaya musu lakum dinukum waliya dini addini ku rike ta naku addini na kafici na rike addini na nabin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa ina asauka idan suka saba maka kaga Allah subhanahu wa ta'ala wato in shar'iyya ce kenan idan har suka saba maka to fa qul jawabu sharta ka gaya musu inni bari'un mimma ta'maluna ni wa na barranta ba ni ba ku ba wata sauran soyayya tsakanina da kafiri ba a buƙatar ka tsaya kana son kafiri la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah Allah ta har abada in dai mutum mai imani na gaske ne in dai ba imanin korege wato ƙarzon korege bane ba dai cewa bane yayi imani irin imanin munafikai asan Allah ya raba kowa da zama da munafiki Allah ya kare mu da zama da munafikai wallahi ba wanda ya baiwa manzon Allah wahala cikin da'awa kamar munafikai annabi na tare da su amma suna munafikansa shi sa Allah ya kare mu da zama tare da munafikai wannan lokaci su suka yawa munafikai tun zai nuna maka a yana tare da ku muna tare da ku wanne an san mu amma ana yana tafiya da kuma da bukari ai wani da ka gashi na mutumin banza ne kuma shi zai zo shi na ai bai kaka ai wane wane kaza wane kada munafici ne abinda ba ka iya gaba gari bai gaba gare sa to kowa ya roki Allah ya kare shi da wani munafiki shi da wani munafiki baka san kana ganin duk mutane musu masoyan ka ne ashe shi akwai gwarabir watan wanda suke ba na kirki ba to munafiki sun wahal da manzon Allah Allah ce fa inna asauka idan suka saba maka suka ji bin alqur'ani da abin da kake karantar da su na watan littafin Allah da kuma sunnar ka kai annabin Allah fa qul ka gaya musu inni bari'un ni na barranta min ma ta'malu game da aikin da kuke aikatawa duk aikin da kuke aikatawa ba hannu na aji kowa ya ce ina shi kowa ya kama gaba su koda ko dangin ka ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala koda ko baban ka ne ya rike wanda hanya take ba ta gaskiya ba bayan ka mai nasiha ban da cin fuska ban da cewa kaza aka fito iri iri kana kana gaya mai baka maganu a'a cikin hikima in ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ga annabi Ibrahim yayi wa'azi a ƙarshe ce la astaghfiranna laka a ƙarshe ma sai ce ka inni bari'un minka istighfarin ma sai aka hana sa sai ce na bar ranka daga gare ka kuma haka aka yi to kai ba sai kai mutum nasiha in ya kiya kar ka zama to ka rike abokin da zai tsora ka saman tafarki mu lalan tafarki ko da abokin ka ne Allah ya sa tashi guda kuka hito in dai zai dinga tsawaita maka sabon Allah ku dinga zuwa kuna yi wallahi bar ranka da shi ba mutumin kwari bane matukar ka bi shi halaka zai kai ka wallahi in kai ma aboki nasiha kai mai nasiha haƙƙi ne akan kowane musulmi matukar ka ga dan uwanka musulmi ya kama wata hanya ba ba ta gaskiya ba mai nasiha idan ya kibi to a ƙarshe sai kai bara'a da shi sai ka barranta da shi matukar ka tsaya da shi to kuma shi kin adwal balidi ila aljalid sariyun ko haka mai ta'alimi yace watan mutunan banza ya mai da kadan banza ba abu ne mai sauki kai ne ka kame da mutunan banza ya zama mutunan kirki adda wuya amma mutunan banza ya mai da ka mutunan banza abu ne mai sauki mun gane ko Allah ya kare sai sai Allah ya ce wa tawakkal alal azizir rahim ya annabin Allah ka dogara ka mai da al'amarin ka gaba daya kar ka ji tsoron don ka barranta da su cewa tattalin arzikin ka zai kare a'a zaka wahala yallin ka za su Allah ya ce wa tawakkal ka dogara Allahu akbar Allah ya ce wa tawakkal alal azizir rahim ka dogara da wanda yake al aziz mawwayi wanda babu wanda sai tunkari Allah gaba da gaba babu shi shi Allah al'azizu ne Allah ce ka dogara gare shi in ka dogara ku Allah subhanahu wa ta'ala ya kare maka komi shi in ka dogara da Allah to an kare komi wa Allah fa li tawakkalil mu'minu duk mai imani game da da Allah ne yake dogara ba ka samu mutum ya koma yana rikan wani abu wanda ba Allah ba shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sai cewa law kuntum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayra da kun kasance kuna dogara wa Allah matukar dogaro ga Allah ka da al'amarin ka ga Allah gaba daya in ka samu Allah in ka rasa Allah ka da al'amari gaba ɗayan ka da Allah subhanahu wataala in ka ci Allah baka ci ba Allah subhanahu wataala ka san wani gani yake wasan in ka dan azu shago san shago ga zaka tare mai ciniki wannan rashin rashin tawakkali ne rashin babu tauhidi ne wallahi wani sai ka ga in ka sa kaya an ana zuwa ciniki sai ce shi ma irinsa zai kawo aga yana fassara cewa dan uwa imani ka bai kai imani baka dogara da Allah subhanahu wataala ba Allah ya ce wa tawakkal ka dogara alal azizi akan wanda yake mabuwayi shi yasa duk malamin da ke wa'azi ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala kada ka dogara da wani dan siyasa ba abin da ya yi maka wallahi a rayuwa bacci fata maka da kada dogara da duk wata kungiya da ke Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal alal azizi da ke Allah shine al azizi mabuwai kuma ar rahim dan duk wanda ya mu'arada da abin da kake karantarwa shi Allah ya isa ya kare ka daga nesa amma in ba Allah bane kowa za jayewa da shi sannan kuma shi Allah shine ar rahim wanda yake da tausayawa in ya ga dama wa'annan da suka kare ta haka sai su dawo su bi gaskiya su gane ne Allah subhanahu wa ta'ala dama Allah subhanahu wa ta'ala yake yadda yake dama ba wanda yake shirye da wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai so ya shirye ba sai Allah ya ce الذي يراك حين تقوم نعم وتقلبك في الساجدين مم.
إنه هو السميع العليم Allah ya ce allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wane ne al-azizur rahim sai Allah ce idan baka fahimci karatun ba allazi yaraka shine wanda yake ganin ka ai allazi yubsiru dabiba namlatin sauda'a fi lailatin zulma tururuwa bakar tururuwa cikin bakin dutse cikin duhun dare Allah yana ganin tafiyar ta sai Allah subhanahu wataala tururuwa ka san dai tururuwa kuma cikin bakin dutse kuma cikin dare Allah yana ganin tafiyar ta kyashi yana tafiya cikin dush a watan ƙarni ukun dare Allah yana ganin sa duk inda zai taka Allah ya san da wannan abu allazi yaraka hina taqumu wanda shine yake ganin ka lokacin da kake tashi ai lokacin da kake tashi suka ce da dare wajen bauta wa Allah subhanahu wataala wasu malaman da suka ce alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi zaka kake fita wajen wa'azi alladhi yaraka hina taqum suka ce a'a wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi a majalisar ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam duka wayannan malaman tafsiri sun fassara in ma da dare ne Allah subhanahu wataala ya ganka cikin dare ka tashi kana ganin sa sai sa shugaba an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin aiki ne mutum zashi wanda yake aiki mai girman gaske manzon Allah ce mutum ya tashi ka tashi cikin dare wannan su niyamu ka bauta wa Allah mutane cikin barci idan kaga mutum yana da zuciyar ya tashi cikin dare ya gana da Allah subhanahu wataala wallahi ka bashi lambar daya mutum ne mai imani munafiki in dai mutum munafiki ne wallahi bai kyamun laili in kaga ku ka iya tashi da rika ta ka gana da Allah subhanahu wataala to ka sanya kanka cikin bayan Allah wanda ba su da munafici a rayuwa amma duk munafiki ibn al-qayyim al-jawzi a cikin littafin sa da ya rubuta cikin littafin sa ilamul waqi'in rabbil alamin yace munafiki bai iya tashi da dare ya je kiyamul laili in mutum akwai munafici a zuciya Allah bai ba shi damar da zai tashi sai ga ya kwanta shu sai safe amma da kaga zaka iya tashi cikin dare ka gana da Allah subhanahu wataala to ka ba kanka lamba daya babu munafici kuma ka gode wa Allah subhanahu wataala bayin ka bane dan yin Allah subhanahu wataala ne alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi cikin dare kana bota wasa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tashi da dare idan mutum ya tashi cikin dare sulusin dare ƙarshe Allah yana saukowa a wannan duniyar sama a wannan samar duniyar sai Allah ya tambaya ina wanda yake neman gafara in gafarta masa jama'a babu buƙatar gafarar Allah ga dama ina wanda yake buƙatar haɓakar kasuwanci Allah ya ce malami ce bai baka ni ke bayarwa ka zo a baka ina wanda siyasa yake buƙatar shi ta haɓaka Allah ya ce mu ke bayarwa mu da kaga a sama Allah ya ce mu muka hauda shi wanda kaga siyasa ka kuma muka saukar da shi ina kuma wanda yake da bukatar aure kana son jin mai Allah ya ce to mu su muke ba da su jin mai har da har da su lantana duk muke bayarwa ka roki Allah shi baka Allah shi ke komi annabi ce ba wanda zai tashi ya roki Allah a wannan lokaci ya ce ba Allah ga bukata ta yi annabi ce Allah yana jin kunya ka biyo hannunka kasa Allah bai karba ya Allah ka biya mu bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka biya mu bukatocin mu na alkhairi ka kare mu da kariyarka wa taqallubaka fis sajidin har kuma Allah yana ganin jujjuyawar ka cikin masu sujada masu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala aka ce ai as-sajidin ana nufin al-musalli masu yin sallah Allah yana ganin ka lokacin da kake shiga cikin sahu kana sallah cikin jama'a ko san sallah cikin jama'a wacce wata ke da muhimmanci kwarai da gaske mutum yayi sallah cikin jama'a cikin al'umma akwai lada daraja 20 da kuka yi jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya daraja 20 amma sai bature sai ga yanzu wace irin hanya ce musulmi suke samun ladaki ake taruwa a samu lada wadda ba ta kilguwa su ga kai masallaci ko kaga in ka zo ka je da tasawu da kyawu lada in ka bi liman lada in ka tayi masallaci sama hanya lada in kuma ka zauna kana istighfari har lokacin sallah ya zo an gafarta maka a sa mala'iku space su maka addu'a su sun tabbata jahannama za su dan duk baturan duniya ya san da bi Allah ba jahannama za shi to ku da kuke rike da musulunci nan to ya za a arba ka ce to tun da je an samu wani covid 19 bari a liƙe masallaci ne kowa ya muna gidansa sai a yi mini babin batilahu ku su ba su samu mu mu samu ba Allah ya isa tsakanin mu da su Allah ya isa tsakanin mu da su da wanda ya bada shawara ta alika masallacin da hana bautawa Allah a ciki kai in ba da wawanci ba ka taba ganin rashin lafiya masallaci kai inda Allah yake wanda annabi ce in ba inda mutum ya fi kusanci da Allah kuma ka dora goshin ka da ƙasa sai ka ce in tattaye ganin Allah matsala zaka samu ka samu galiya juyi Allah mutum ya saki rezo mutum bai da rezo kwata kamar ka sa ke reji ne ka sa ka sa ka kuma sai a ci maka ba ta shiga hankalin mutum ya gushi wannan wawancin ya ya ce matukar ya yi muni sai kuma Allah ya kora mana shugabanni da mafiya ba su karatu addini ba ana samun su karatu addini daidai amma mafiya ba su karatu addini ba boko da cika sadan boko ya yi kowa matsala a ce maka mutum ya karanci boko ita kada ya zallata to wallahi akwai lokacin da in dai ba Allah ya kiyaye ba yana zuwa makaranta addini shi dai na fara in kaga mutum ya karanci boko zalla bai karanci addini ba in ka kana kan neman wawa duniya wanda ya fi kowa wawanci kana shaga saga dan kana ganin shi kai ga gama a mazantakar rujulan ma babu tsakanin babu shi a tsakanin shi saboda as gemi askewa yake ga ya bar gashin baki zu yaman yayi baki kana ganin shi kaga mutum ga yana haka ga ash'as akbar kawai babu da kyawu tsakanin shi da shi in mutum ya karanci boko ita kaɗai zalla to in ba Allah ya gyara ba kai ka ci amfanin sa hobe ko da kanan boko ɗaya da shi yana da wuya sai dai ko za ka amfana sai ta bangaren matarsa sai can ta musu watan su ne mata a gida in ya zo waje za a dinga buɗe muku ba gashin baki ana mu wala wala za mu ɗauki matakai amma gida da ya shiga kawai shi saga ne kawai juya shi ake yi shi yasa mafiya yawan ɗan bariki in kana son shi maka alheri je ka gana da alhaji hajiya in dai kuna hudda da hajiya alal akar makalla to hankalinka kai kai kwatar da hankalinka ita za ta sa ai maka ko ba ai niyya ba mun gane su da yawa Allah ya sauke Allah ya ce wata qallubuka fis sajidina shi Allah yana ganin jujjuyawar ka a cikin masu gida sai Allah ya ce ta aya ta gaba إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون Allah ya ce innahu huwa sami'ul alim Allah ya ce innahu lalle shi Allah wanda allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidina to shi Allah innahu huwa sami'ul alim shi Allah al as-sami'u ne mai ji ne yana jin ka lokacin da kake karatun alqur'ani in ka zauna kana gigar Allah yana jin ka in ka zauna kuna reunion ta adakushin musulunci Allah na jin ku in kuna karatun alqur'ani Allah na jin ku in kuna tafsiri Allah na jin ku in kuna waka Allah na jin ku in kuna ƙarya Allah na jinku duk abin da kuke Allah na jinku innahu huwa sami'u shi Allah as-sami'u ne yana ji lokacin da kake karatu kai annabin Allah a cikin sallah sannan kuma al-alim innahu huwa samiul alim Allah subhanahu wa ta'ala alimun masani ne ya san aikin da kuke aikata kuma ya san iya kowa shi Allah alimu ne masani ne sifa ce da Allah ya bai wa kansa ta ilimi duk abin da ke faruwa sananne ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce hal wa nabbi'ukum ala man tanazzala shayatin Quraisha suka ce a baya mun karanto suka ce wai annabin Allah al shaydanu ke kawo manzon Allah wahayi sai Allah ya inkari a baya sai Allah ce hal unabbi'ukum yanzu kuna so in baku labari in gai muku ala man tanazzala shayatin tanazzalu shayatin akan waɗanda shaidanu suka san koma da wahayi suke kawo musu labarin kamzan kurege wanda kuke tsammanin cewa ana kawo musu wahayi hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin a wata riwaya tanazzala shayatin kuma yake a wata qira'a ta malaman qira'a Allah ya ce tanazzalu ala kulli wafakin atim ko kuma tanazzala ala kulli shin afakin atim Allah ce suna sabkarwa ne suna sassauko da abubuwansu ala kulli afakin akan dukkanin mutum mai yawan ƙarya boka yake nan za ka iske mafi yawan malumai ba suna aiki da boka afakin da ƙarya su wancan aljanun maƙaryata ne domin annabi ya karɓa cikin zance watan ɗari da za su yi maka ɗaya ne na gaskiya to Allah ya ce tanazzala ala kulli affakin asim suna yawan sauka ne suna saukar da wahayinsu ne akan duk wanda yake makaryaci ibn kasir yace sune malaman tubu da kahina bokaji asim kuma ga yawan sabon Allah ka san ba kai mutum da sabon Allah ba duniya kamar malamin tubu akwai lokacin da malamin tubu bai sara cikin jama'a akwai lokacin da shi sai da a ce ya sa kamar centimeter tsakanin shi da centimeter tsakanin shi da al'umma ga sahu can amma kai ka dawo da ko sai ka zauna sharrin sharrin aljannu kenan ana sahu sai sai shi dawo baya shi zauna akwai kuma lokacin za a ce a'a sallah kaza kar ka yi ta sai lokaci kaza kaza duk wanda ke sallah wajen malamin masallacin malamin tibbu to zai lura akwai lokacin da wallahi irin sallar la'asar sai da su kusan karhe bit a da sallar la'asar sharrin malamin sharrin aljannu ne sai a ce kada ka yi sallah sai lokaci kaza akwai lokacin bal ma za a hana ka yin sallar sai a ce ana buƙatar wani aiki in zaka yi mutum shi to dole sai ka yi zira da mata aure me yake wannan musibar ko kuma sai ka yi luwaɗi wallahi ba duk malamin ce ba abbe zina ba mata su sun sani duk mace wata ke ta wajen malamin ta san mafiya yau sai iska ne na gaske na ƙarshe ka kwanta da matar aure matar mutane la hawla wala quwwata illa billah ko mutum yayi luwadi ka dibi sarimul battar ai sai ya kawo irin hayoyi guda takwas da mutum yake iya mallakar aljini kafin ka samu bukatar ka da aljini sai ka bi su mutum sai ya sai ana ka da addini ka sayarwa ka da ubangi subhanahu wataala Allah ce tanazzala ala kulli affakin na har mafi yawan malumai sai makayata ne abin kuma ga sabon Allah subhanahu wataala za a ce maka ko sai ka kawo watan kaza tarko tarko kina jin an ce kaza tarko tarko wallahi cin ba za a yi bukanci za a yi miki a ce sai ka kawo horin bunsuru ka ga mutum ya zo ya zo mahauta daga kasuwar bisa shi ta dibi yana latsawa ba shi aka ce kawo dole sai an kawo watan ya kawo wanda yake hori ko kuma a ce ya kawo dan jan bunsuru ko kuma a ce sai an samo antar kyashi antar kyashi za a nemo a yi baga duk da ce akar makalla idan za mu samu antar kyashi a ce ka kuɗi muna da su ke za a sa su dan tsamare su kawo a san da ka sa su ki hayya wallahi duk wanda ya je ma wajen malamin tsubbo ya walwal musulunci shi ga ubangiji subhanahu wataala kalma ka ta la ilaha illa ta walwale kuma har yanzu malam wai ana ganin kamar sunna ta zo an fahimci addini wallahi har gobe akwai wasu wajen malamin tsubbo da bokayi kaga dan kasuwa shi ya ce wallahi mu kasuwancin gande in ba Allah ya sa da tauhidi ba muna ta buga muna wallahi zaman ake ba a sayan komi sai a ce ka ai yanzu an bar zama haka nan wai shi da adda qur'ani cikin shago sai ya yi kura shekara da shigaru ba a karanta shi ai dole dole musiba ta zo cikin shagon ka ka aje qur'ani yayi kura bal ma wata kila ma wata kila ma wasu wasu towaye ka kawo kana shirme ka zo ka dora sama gare shi wata kila ka sauki indu ka dora saman qur'anin baka zama kullun sai kallon indu shago kuma Allah ya ka arziki ci ai yanzu an bar zama haka nan dole sai ka tahi tsaye to ban gane sai na tahi tsaye ba a ce ai in kana buƙatar abin dole sai ka zo ai maka abu sai an yi ɗan kafi eh saboda a samu sabati akwai sabati a kasuwanci kuma sabati cikin kafirci Allah ya kame Allah ce tanazzala ala kulli affakin athim suna sauka ne akan dukkanin wanda watan yake makaryaci sana kuma mai yawan sabon Allah sai Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun Allah ce yulquna sam'a suna hararo ji lokacin da Allah yake baiwa annabi mala'ika sabo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aljannu suna takawa su je sama domin su dinga saurare cikin ilimin ghaib abinda ba su sani ba sai su jiyo shi sai Allah ce wa aktharuhum kadhibun mafiya yawa su makayita ne amma mafiya yawa Allah ce ƙarya ne suna yawan tahiya su kashe kunne suna sauraron abinda Allah zai bai wa mala'iku su kawo manzon Allah sai Allah ce amma mafi yawan su makareta ne sai malamai suka ce to yanzu har yanzu aljannu suna tattakawa sama su samu labari suka ce eh har yanzu suna tattakawa amma kuma dalili kuma Allah subhanahu wataala yana kona su da kaga wata watan tauraro kuma da Allah bani alqurani Allah ce muna jefo ta ne dan mi dan ta darka ki dukkan wani kafiri wanda ke son ya samu ya samu labari a sararin samaniya sai Allah ya ce washu'ara'u
washu'ara'u yattabi'umul ghawun ألم تر أنهم في كل واد يهيمون نعم وأنهم يقولون ما لا يفعلون الله يتي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الله يتي والشعراء كن جما واقع الله يتي يتبعهم الغاوون wani kuke cewa annabi mawaki ne har suke cewa manzo Allah ai sha'ir ne mawaki ne to Allah ce ai su mawaka yattabi'uhum al-ghawun ba wanda ke biyar mawaki ya ji waka tana birka sa illa halakake ji Allah subhanahu wataala wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun Allah ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ashe ku gani ba cewa su cikin kowane kware yahimuna suna kutsawa za su fito su yi mutum madadi kuma a gobe a zo ana zammin ka a zage ka mawaki ne kawo kakin ya zo ya yabe ka dan wani jikan wani kama kun wani tabbata haɗin wani to kai ai ai gaskiya ce dan su kake ce mijin mijin wance da kaza da kaza da kaza ai duk matan ka ne kuma dan wawan ga mutum ya dauki kuɗi zai iya ba akara maka Allah mai karanta alqur'ani da jika guda amma in mawaki ya zo yayyabe shi yayyabe shi sai ga ya sa hannu ke sai lokacin zai to shi mika mai to Allah ya ce wai tabi'uhum lagawu halakaku lalakun mutane suke biye su waka a musulunci malumai su maganganu akan waka ni ya hukunci waka a addini wasu ka ce haramun ce mafiya yawan kaulin malumai sun tafi kan cewa waka haramun ce sauraron waka haramun ne musamman ma in aka raka ya shi da kiɗa waka da kiɗa haramun ne shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabi suke cewa sautani mal'unani sauti guda biyu sauti guda biyu annabin allah ya ce an tsine wa masu wa'annan sautin sautani mal'unani sauti guda biyu na bangaren mutane guda biyu manzo allah ya ce tsinannu ne allah ya tsine musu albarka sautin kida lokacin da Allah ya baka baiwa kaga mutum in yayi aure sai ya taddo shan a zo matan aure cikin fili suna jujjuyawa ana wance ko bata zo ba kafira kaga yar wuta ko matan aure cikin fili tana jujjuyawa to Allah ya ce wa shu'ara wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun kana ganin su ka san halakaku ne matan aure cikin fili tana jujjuyawa har ta kai ana kai dan munafici miji da bawon Allah na can kasuwa shi na ta kwadako kaza ka tana ta jami musiba cikin gida ko kuma kaga mutum a'a shi kawai ya dauke wai sai ga sana'ar waka wai sana'a ce a mu ma neman kuɗi muke yi sana'a ce muke yi malamai suka ce duk haramun ce wani tambayi imamu malik imamu darul hijira aka tambayi malik aka ce antum turakhisuna fil ghina'i akar maka Allah ku kun kaso ibalahi waka a dinga waka ai ku an ce ku yi fatarwar cewa waka ba ta halitta ba lihi a ciki faƙala ya ce ma'az Allah ina neman tsarin Allah astaghfirullah ni da kaina ya ce ma ya fa'alu haza ila al-fusaq ba wanda zai shuwatan waka take birga ko yake waka sai fasiki imamu malik kenan dan Anas ya ce in ga mutum waka na birga shi ko kuma yana waka to fasiki ne nan mu rike mazhabin malikiya kuma akwai wanda zai to ya ce shi mazhabin malikiya yake amma kuma gashi nan da turaye yana waka wai yaban manzon Allah yake da sunan yaban manzon Allah ya ga mutum malami ya daure mai gindi a ta ku neman kuɗi na kuke ba matsala ai yaban manzon Allah ne ake ana yaban manzon Allah ana jujjuyawa ana kiɗa ba shi da bambanci da wa'ancan wannan Najeriya kuma ka sa lura ka gani duk ka ta kai bincike duk mawaƙin Najeriya da kaga yana waka ta waƙar Hausa film za ka same shi daga yaban manzon Allah ya fara duka mutum daga yau daga yabon manzo Allah zai fara sai daga makarantar islamiyya za a abin nan sai a abin nan sai a tsara waka sai shi zo shi tarrera daga nan shi daga nan shi ma ya wuce sai ya samu sana'a ai ko kaga dai haka ne yabon manzo Allah anan ko bai amfani ba ai kada ake buƙatar ka yabi manzon Allah ba ta wannan sigar ba da ka waka haramun ce sauraron kiɗa haramun ne sauraron waka haramun ce kowace irin ko waka ce da wadda wadda acin zai bugawa da wadda in najeriya za ta buga da kai wanda zaka ce kai masoyin manzon Allah ne ku zo ku sa gitar ana rawa ana diddiga duk kun aikata haramun bal ma wani tambaye aka tambaye ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala game da waka ibn qayyim al-jawzi da shi da ibn abdul bar suka ce kun ga waka haramun ce yace annal mal al-ghina haram kudin da za annal malal ghina'i haramun kudin waka da mutum zai je yayi waka ko mutum ya sai kunna shan ya irin wannan animation da ake ta fitanannun nan masu tara mata suna rawa saman titi ko kuma mutum ya je irin hori da ake keɓancewa na wasanni ya zo ya sa waka to ibn abdulbar ya ce haramun ne haka ibn al-qayyim al-jawzi ya ce haramun ne cin wannan kudin ya ce haramun ne yace sha'anuhu sha'anur riba yadda ka san dukiya ce dukiyar riba ga su ma suke haramun hal ma wanda cikin halin ke cewa kai da wanda zai ta yi waka a bashi kuɗi da karu za ta je ta yi karuwanci a bata kuɗi ce duk kuɗin uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya haramun ne cin wannan kuɗin Allah ya ce wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun mawaka ba wanda ke biyar su sai al-ghawun batattun mutane halakaku Allah ce alam tara shin baka gani annahum yahimu fi kulli wadin yahimu ashe su cikin kowane ban watan kore suna kukkutsawa a yi zagi a cin mutunci yanzu malamin addini zai zawa ya wa'azi ya gaya mu shugaban da gaskiya a kame shi aliki amma mawaki sai ya zagi shi nawa ga zaga kuma a kalli su ana kallon su siyasa ne mawaƙi zai zo ya yi waƙa ya zagi wani ɗan wani tafarti sai a ƙale shi amma yau da ka fito kai mu shugabin ne wa'azi sai a ce wai kai fitanan ne kana so ka tada fitina cikin al'umma Allah ya kare to kuma za su dinga cewa su suna ilm- ilmintarwa ne wai ta hanyar waka ka ta ganin karatu ta hanyar waka wani zai ce waka da ta halitta ta kai ce waka da babu kiɗa kuma mutum zai ba ta da yan amshi ba irin gasu an samu waka cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma su mawakan suna faɗin abin da ba sa aikatawa a rayuwa akwai faɗi- abin da faɗi babu aiki suna faɗi amma ba su cikawa Allah ce suna faɗar abin da ba su iya aikatawa kaga mutum zai dinga yi ma kansa shi kaza shi kaza shi kaza shi kaza ne amma a ƙarshe kuma in ka diba sarkin tsoro ne sai Allah ya ce إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا na'am وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
Allah ya ce illallazina amanu wa amilu salihati wa zakaru Allah kathira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun Allah ya ce illallazina sai dai banda waɗanda suka yi iman cikin mawaƙan ma waton nan da aka kawo zancen waƙa sai Allah ce banda waɗanda suka yi imani imam eh, ahmad bin hanbali rahimahullahu ta'ala da aka tambaye shi game da sha'anin waka sai ce alghina'u yanbitu nifaqa fil qalbi kace kun ga waka tana sa zuciyar mutum ta kamu da ciwon munafiki idan kana bukatar ka zan munafiki inji imam ahmad bin malik eh, ahmad bin hanbali yace idan mutum na son ya zan munafiki to ya dinga sauraron waka muddin ko mutum na sauraron waka yace to munafici ke tsira cikin zuciyarsa wannan bayan Allah ne wanda Allah kai da kanka sai ka dibi irin aikin da suka yi a tattara ayyukan ba mu aikin su Allah ya taimake su kwarai da gaske yace waka tana sanya munafici a zuciya da Allah ce wa shu'ara'u yattabi'u al-ghawun alam tar annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun salati illa alladhina amanu sai dai wa'anda suka yi imani banda wa'anda suka yi imani daga cikin mawaka wa amilu salihati suka suka yi aikin kwarai irin su Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu arda mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so ne ka ce ai an haramta waka sai ce ai annabin Allah ma na da mawaƙi wato annabin Allah da aka yi mai waka irin taka aka yi to shi annabin Allah ai ba haka kawai ya zo a ta mai waka ba ana dan amina jikan wace ce ai ba ka mai waka ba sai Qurayshawa sun turo manzon Allah a shardama a tarihin jahiliya a Larabawa ana samun mutum fasaha da balaga da cikin bangaren adam bangaren wake idan suka turo manzon Allah in za a turo manzon Allah sabo to ba a turo sabuwa ga sai a sa go mawaki ya yi wa manzon Allah hijayi sai ya zo yana wa manzon Allah hija'i yana yana yana watan ga yawa manzon Allah bakaƙen maganganu cikin waka sai annabin Allah ya ce wa Hassan ya Hassan tashi kai musu hija'i kai ma ka maida musu da martani ka maida musu da martani wa ruhul qudus ma'aka yace an watan mala'ika jinna ta da kai zai karfa ka to kai waye ga muka ta mala'ika kai ka taɓa ganin mala'ikun da ake buga turu ana ganga ana tacewa har ma ana rawa wallahi wani kana gashi kasarwa ne kuma da wayar da sunan yaban al- yaban manzon Allah ne ake da sunan yabon manzon Allah la haula wala quwwata illa billah a tara yan mata da a zo ana rawa munafikai ko kaga an zauna ana a ba ba ba komai yayi kyau to Allah ya ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani da cikin mawaka wa amilu salihati suka aikata aiki nagartacce aiki nagari kasa hasan sun ai sun ayyuka ya bai wa musulunci kariya ta bangaren waka ai a zo ayi wa manzo Allah hija'i ya tashi ya maida musu sannan kuma in kaddiba ya yabi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yake ce masa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khuliqta kama tasha'u yace Allah ya halitte ka mubarra'an min kulli aibin ba wani aibi tare da kai yace ka annaka khuliqta kama ta sha'u kamar kai ka ba da yadda kake so a halitta ka kamar yadda kake so aka halitte ka Hassan ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma min ghairi ifratin ba tare da ya tsawaita ba ya huce gona da iri yanzu tsaka duk wanda zai fito zai ce maka waƙar manzon Allah za shi zai yaba manzon Allah za ka iske a ƙarshen ba annabi ake so a waƙa ba ake so a yaba ba akwai wanda ake buƙatar a kawo matsayin shi da man wani malami sai a dinga ɗaukar matsayin malamai ana ba matsayin annabawa ana baiwa malamai kuma za ka iske wani faɗan malam ne wa a ne ya alamince mai ta ta waƙa ita kiɗa da rawa wai kai ina lalacewa ta kai ta dan malam ka baro qur'ani ka rike waka saboda Allah ga akwai hankali anan in ubanka na son ka zai baka ta waka ga qur'ani duk malamin duniya gure sai Allah sai hada qur'ani ya aiki da shi sai ubanka ya dora ka saman waka kuma sai ya ce ka je ka tayi ai ai ai ba laihi bane ayyaban manzon Allah kake yi ko kuma dan ka kai wawa sai ka rike kai ma yaban manzon Allah kake yi a ƙarshe sai a gane mutane menene suke neman kuɗi ne ake da wannan ba a yi zauwa a yi maula haka sai a ce to bari a fake tun da zai masu kuɗi ba su iya taimakawa to in kai biki a laramma sai ka kira a yi maka wani abu da ake ce ma majalisa majalisi majalisi ake ce mai nan gari majalisi majalisi sai a kira yo zakirai wanda ba zakirai a suna ba zakirai a aiki ba dan zakiru kowa ma zakiri ne e dukkanin mu zakirai ne ko ba gaba ne muna ambatan Allah sallah tasbihi ambatan Allah ne sallah ambatan Allah to duk muna yi wannan to sai a kira zakirai a baki sai a zo kowa da adam tarbi ne cikin hili ana annabin Allah dan amina annabin Allah dan amina kai wannan shine waka kai wannan shine yaban annabi bal ma bar to zata da manzo Allah ba abin da ake yi to Allah ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka aikata aiki na gari suka aikata aiki wanda yake kyakkyawa aikin da Allah subhanahu wataala yake so wa amilus salihati sai ce gaba wa zakarullaha kathira suka ambaci Allah ambato mai yawa wa zakarullaha kathira suka ambaci Allah ambato mai yawa wantasaru min ba'di ma zulimu sannan kuma suka taima suka yi ramuwar gayya bayan an zalunce su bayan an gaya musu abin da ba daidai ba sai su dawo watan su yi su taimaki kawunan su mai da martani bayan an zalunce su bayan an ce musulunci muska sai su dawo ta hanyar waƙannan su kare addinin Allah subhanahu wataala sai Allah ce wasu ya'lamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun da sannu wa'anda suka zalunci kawunan su wa'anda basu bi abin da Allah subhanahu wataala yake so ba wa'anda suka aikata abin da suke bukata a rayuwa Allah ce da sannu da sannu inji Allah subhanahu wataala yace duk wanda ya zalunci kansa ta bin abin da Allah subhanahu wataala bai so zai gane zai sani ayyamu kalabin yankalibu a wani mazauni ne a wani kurin juyawa ne za a juya su aina ne ma kuma su agobe alkiyama Allah ce ya aka je alkiyama dukkanin wanda yayi wa Allah subhanahu wataala ba daidai ba to zai gane hurin gidan zai gane gidansa ta wannan malamai suka yi maganganu akan kiyaye iyali su da yawa yanzu ɗan uwa mu yi haƙuri matan mu da ɗiya a gida mutum zai fito kana makaranta matar ka ta samu da ɗanka waka gida bal ma in aka sa wa'azi yawo akwai wanda wallahi shi yasa in za mu aure ɗan uwa matasa kada ka tsaya ka dibi kalar mace kaka dibi wani kyawanta da wani konde ko tekinta da wani wace tekinta a'a tsaya ka dibi aƙidar gidansu ka ka dibi aƙidar ta ka dibi aqidar ta yariyar akwai aqida a akwai kuma kyawo ne ba hali ka ji mawaki ma yace Allah Allah wadaran kyawon da ba hali banza ne yace duk kyawon da bai babu halin kirki banza ne to kai ka tsaya wallahi duk wanda ya aure mace dan kyawon ta da ikon Allah kullu cikin damuwa da bakin ciki yake ashe yan uwa in za ka aura in zan aura in za mu yi aure kowanne ya tsaya dibi yariya mai aqida yariya mai tarbiyya wanda kana zauwa gidanka kana iske tana kasar ɗiyanka ar-rahman allama al-qur'an amma ka zo ka iske yan inuwa na tashi cikin gidanka ga yan sharif ga wacece ga wani wani shi wai acu ana gangashin cikin gidanka to na koyar na kora mala'iku rahma a cikin gida mu sani da kyawu in za ka aure annabi ce ka aure mace mai addini in za ka aure ka aure mace mai addini mace mai addini za ta da yaro addini wallahi akwai wanda yaro karami ne duk alarma bai iya tashi ba amma daga zaune ya ga sa waka ya sanya dan girgiza wai wata wai hanya za ta bi sanan ta yayi shuru in yana kuka tana aiki wai ta samu kida ta samu waka yar wakin bata shi kin batar da shi in a yaro aka sa aka sa mai qur'ani ma sai ga jiya hausa da kuka shi bai bukata wanga wa a zo a so sai su baba shi ba da shi ba kaga tun yaro yana dan karami suna sauraron waka kafin ya kai inda zai balaga daman zuciyar imam amr ya ce ta cika da munafici sai yaro ga shi da bakin rai sai ya taso gashi da dan ta'adda sharrin waka kenan wallahi waka akwai sharri sharrance sharrance dewa cikin waƙoƙi shi yasa kowanne ya dinga bincika sallan mata dai eh mu dinga bincika sallan matan mu yi haƙuri kakka baro matarka kana karanta idza ja'akum kai kuma kana nan tana tara kanta maka wata wani shirme a cikin gida bal ma wata idan ta shi tura miji ta wai dan sako na soyayya sai ta dauko wata ɗan waka ta waka ta wai ka jibi dan duk Allah ya saka da kikiya ba ta yi karatu ba wani ke tsaya ke tsara masa wai sai wani ta tsaro da ba ta tura mijin ta shi Allah ya sauke Allah ya samu dace nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗi da dai Allah subhanahu wataala ya bamu ladarsa kuskuren da mun kai Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna addu'a ta alkhairi duk masu barin addu'a ta hanyar mu Allah subhanahu wataala ya biya mana kowanne mu bukatunsa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh